الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a 18 ga watan zulqa'ada shekara ta 1438 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma sha ɗaya ga watan takwas shekara ta dubu biyu da sha bakwai lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih na shekul imam abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata wai daga hannuwa ko mu ce watsa hannuwa bayan mutum ya gama tafiya tahiya shin yana da asali kwata-kwata wannan baya da asali a shari'a an gane ko ma'ana daga hannuwa haka bayan mutum ya gama tafiya a tahiya wannan kwata-kwata mai zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya gama tahiya iya abin da yake kansa shine salamcewa na'am wai shin idan mutum ya zo a ranar juma'a ya samu limami na huduba zama zai iya saurari huduba ko kuma zai yi tahiyyatul masjid shine tambayar fako malamai sun yi sabani akan wannan mas'ala su malaman malikiya da malaman hanafiya sun tafi akan cewa duk wanda ya zo a ranar juma'a masallacin juma'a ya samu limami na huduba suka ce zama domin sauraron kutuba ya zama wajibi a kansa bai ya halatta ya shagara da yin tahiyatul masjid menene hujjar ku suka ce domin sauraron kutuba wajibi ne tahiyatul masjid ku suka ce sunna ce don haka wajibi shi ake gabatarwa akan sunna malaman shafi'iyya da su da malaman hanabila suka ce ko da mutum ya zo a ranar juma'a ya samu limami na hudu ba to baya halatta ya zauna sai ya yi tahiyatul masjid menene dalili suka ce sahabin da ya shigo masallaci a ranar juma'a ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na hudu ba sai ya zauna manzon Allah ya yanke hudu ba ya ce masa kai raka'a biyu ya ce a manzon Allah ya ce masa tashi kai ya tashi yayi manzo Allah sai ya faɗa ya ce idza jaa ahadukum yawmal jumu'a wal imamu yakhutub falyarka rak'atayn wa litajawwaz fihima manzo Allah ya ce daga yau ɗayan ku idan ya zo masallaci a ranar jumu'a halin limami na khutba manzo Allah ya ce yayi raka'a biyu amma ya takaita su kar ya tsawaita wannan nasi ne a bayyane kuma hadisin na cikin sahihu muslim ka'ida ku ta malamai duk lokacin da kiyasi ya ci karo da nassi to wannan kiyasi ya baci ya faɗi kiyasin da suka yi suka ce sauraron kutuba wajibi da hiyatul masjid sunna ce don haka sai a gabatar da wajibi akan sunna wannan kiyasi nasu ya baci domin ya ci karo da nassi sarihi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah bayan ya gama da wannan sahabi wanda suke tawili akan shi wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ne ya tashi yayi raka'a biyu don jama'a su ga yanayin da yake ciki da halin da yake ciki na kunci domin a taimaka masa wannan kwata-kwata babu wani dalili da ya nuna haka kuma sahabbai ba su san halin da yake ciki ba sai an tada shi an tseda shi kuma kaddara ma haka ne balantana ma ba haka balantana ba haka ba a ƙarshen hadisin sai ya ce idza jaa ahadukum yawmal jumu'a bayan ya tada shi ya yi raka'a biyu sai ya ce idza jaa ahadukum idan ɗayanku ya zo masallaci a ranar juma'a shin da wannan sahabin ake ko kuma da sauran jama'a ake muminai har zuwa kiyama ana magana ne da dukkan wani mumini har zuwa kiyama maza Allah ya ce idza jaa ahadukum yawmal juma'a ɗayanku idan ya zo masallaci a ranar juma'a sai ce wal imamu yaqfu lafazin wal imamu yaqfu jumla ce haliya da ka zo ka samu limami yana kuɗuba maza Allah ya ce falayar ka raka'a ta yi ya yi raka'a biyu wale ta jawaz fihi ma manzan Allah ya ce ya takaita su kare tsawaita don haka dai a takaice a ranar juma'a duk wanda ya zo masallaci ko da limami na hudu ba to baya halatta ya zauna face sai ya gabatar da tahiyatul masjid na'am wani lokaci na sauraron wani tsohon ita manzana sallallahu alaihi wasallam wani lokaci na tafiya wai tsawon shi ba ta yana zuwa kawon ungoyi ko zuwa kasuwa mai na zaba
wai shine dan uwa yake cewa ya ji wani malami na faɗa cewa wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi tafiya ya yi tafi ungoyi kafarsa ba takalma na iya kasancewa saboda yanayin da suke ciki yanayi ne na kunci ba kowa yake da takalmi biyu a wannan lokaci takalmin ma ba kowa yake da shi ba wanda ga ya zanen da mutum zai daura a jiki ba kowa ba yake da zane biyu wanda zai daure zai daura daya a tsatsan shi rufe al'aurar shi daya ya yafa kamar yadda abu huraira Allah ya kara masa yadda yake faɗa yake cewa yace wallahi na ga sama da mutum saba'in zuwa tamanin daga cikin ahalus sufa a cikin su ba wanda yake da zane biyu in ma ka samu mutum yana da zanen shi daya ya rufe al'aurarsa ko ka samu mutum yana da zane ɗaya mai faɗi ya ɗaura a tsatsan shi ya rufe al'aurarsa ya janyo harshen ya kulla a wuya to ana maganar zanen da mutum zai ɗaura a jikin shi balantana maganar takalmi ba mamaki haka suka rayu rayuwa wadda take ta kunci kuma shi ka yi tafiya ba takalmi wannan matsayin shi halaka ne matsayin shi halaka ne sai dai a nan ya kamata mutum ya tsaya ya lura da yanayin jama'ar da yake rayuwa a cikinsu da al'adarsu da ɗabi'arsu kamar misali a yau idan aka ga mutum na tafiya ba takalmi a matsayin shi na babban mutum to za a iya masa wani kallo wanda yake na musamman in ma a yi masa kallon cewa akwai wani uzuri na rashin lafiya tare da shi wanda ya hana shi sa takalma ko kuma kasancewar ba shi da lafiya ya samu tabuwar hankali shi kuma duk abin da zai iya zubar da mutunci na mutum a ɗabi'a ta jama'a da al'adar su to ya zama wajibi mutum ya nisanta amma in babu wannan illa to ba laifi mutum yana iya kewaye garin nan gaba ɗaya kafarsa ba takalma wannan ba matsala wani ba na'am
na ne a gurin farashin da ce dala ɗaya to suna ake ne in ya ga wani da saka sai a zo gurin kashi sai sai da mai kamar riga to wanda ya zo bayan ya je sai ka zai na abu sai ka zai wanda dala ɗari shi kama shi dala
to ai ba dillancin kaya ba ka bashi kai kayanka ne ka kasa su dala ɗari ɗari kake sayarwa ya game so ya sayar da shi 150 baya halatta daidai da dala ya dauka inda misali kai ne kake da kaya a shago dan kayi nayi idan ya game sayan kaya sai ya zo ya dauka a shagon ka kai damun ka bashi farashi kayan dala ɗari in jika goma ya sayar da shi dala ɗarin ka zai kama ka wani jika tara da rabi hakke shi ne amma bai ya halatta kuma ya kashe ciniki kafin ya zo ya ɗau kaya sai ya zo ya ɗau kaya ya kai sannan su yi ciniki amma bai ya halatta ya kashe ciniki alhali bai ɗau kaya ba to amma kayanka a kashe makwabcinka wani mai saya ya zo saya ko shi yana gefe dala ɗari kake sayarwa sannan shi ya sayar da wannan kaya dala ɗari da hamsin ko jika guda to bai ya halatta ya ɗau ɗinsa ba bai ya halatta saboda ba farashi ba ka bashi kayanka ne an zo baka nan kuma ya sayar maka inji ka goma ya sai da dole ne haka ne zai baka in ka bashi wani abu wannan kuma kai kyautatawa ne kai masa darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato muna ne cikin kitabul mazalim wato littafin da ke bayani game da hukunce-hukuncen zalunci lafazin almazalim kamar yadda bayani ya gabata jam'i ne na mazlima idan aka ce mazlima shine zalunci kenan wanda bayani ya gabata zalunci kada hukumi kamar yadda hadisi yake cikin wato musnad na abu dawud ad-dayalisi da kuma alhiliya ta abu nu'aym al-asbahani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa zalunci kada uku ne akwai zaluncin da kwata-kwata idan bawa ya samu ubangiji subhanahu wata'ala da shi Allah ba zai gafarta masa ba zai yafe masa ba nau'i na biyu zalunci ne wanda idan bawa ya samu ubangiji subhanahu wata'ala da shi to Allah baya bari sai ya fitar ma masu haƙƙi haƙƙinsu kala na uku zalunci ne wanda in bawa ya samu ubangiji subhanahu wata'ala da shi to lamarinsa na karkashin mashi'a ta ubangiji in ya ga dama ya yafi masa in ya ga dama ya azabtar da shi zaluncin da ubangiji ta'ala kwata-kwata baya gafarta ma bawa baya yafi masa idan ya same shi da shi shine shirka alkawari ubangiji ta'ala ya ɗaukan ma kansa duk wanda ya mutu yana shirka to Allah ya haramta masa aljanna innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah alaihi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lizalimin min ansar kuma yayi alƙawarin ba zai gafarta masa ba kamar yadda ya faɗa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha nau'i na biyu wanda Allah baya bari shine zaluncin da ke kasancewa tsakankanin bayi junansu da juna duk wanda ka zalunce shi a dukiyarsa ko a mutuncinsa ko a rayuwarsa ko a iyalinsa matukar bai yafe maka ba in ka samu Allah da wannan zalunci to Allah baya bari ne haƙƙi sai ya fitar masa da haƙƙinsa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi ingantacce yake cewa wallazi nafsi biyadihi latu'addunna al-huquqa ila ahliha hatta yuqada lishatil jirha'i min ashatil karna manzo Allah yace rantsuwa nake da ubangijin da mallakar rayuwa take hannunsa ku tabbata lalle ne za ku mayar da haƙuƙuwa ga masu su a ranar kiyama manzo Allah yace dabba mara kaho sai an yi sakayya tsakaninta da dabba mai kaho wadda ta tunguje ta a nan duniya don haka cin haƙƙin jama'a zalunci ne wanda Allah baya bari dole sai in masu haƙƙi sun yafe maka Allah zai yafe maka sannan nau'i na uku shine sauran ayyuka na sabo koma bayan shirka kamar misali shan giya ko zina ko sata ko kwace ko yi da mutane da abin da ya kama da haka idan mutum ya mutu akan irin wannan laifuka bai tuba ba to lamarin shi na ga ubangiji subhanahu wata'ala in Allah ya ga damar yafewa ya yafe masa in ya ga dama kuma ya azabtar da shi gwargwadon laifinsa a ƙarshe komin kankantar imaninsa za a kai shi aljanna saboda aiki na sako matukar mutum bai halatta shi ba in dai aiki ne koma bayan shirka to baya dawwamar da mutum a wuta saboda aqidar ahlus sunna wal jama'a manya-manyan laifuka ba sa dawwamar da bawa a cikin wuta matukar bai halatta ba in ma an shigar da shi wuta za a azabtar da shi gwargwadon laifinsa amma a ƙarshe ko mun kankantar imaninsa za a kai shi aljanna to shine a darasi da ya gabata mun tsaya ƙarshen babi na sha takwas baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncin wato mutum ya sakauta ma kansa zaluncin da aka masa idan an yi katari ya yi dace da dukiyar wanda ya zalunce shi wanda wannan matsala ita ce matsalar da malamai suke kiranta al-zafur ma'ana rabauta da kayan wanda ya zalunce ka misali mutum ne ya zalunce ka a dukiyarka sai aka yi katari dukiyar shi ta shigo hannunka to za ka iya kamewa ka fitar da haƙƙinka ko kuma dole sai an je gaban alƙali mutum ya iya sakauta ma kansa to akan wannan mas'ala wasu malamai suka ce sai an je gaban alƙali amma magana mafi rinjaye kamar yadda al'imamu shafi'i da sauran magabata kuma malam ma nan ya karkata in dai an yi katari dukiyar shi ta shigo hannunka to za ka iya fitar da haƙƙinka ba dole wannan sai an je gaban alƙali sai dai in kana jin tsoron abin da zai biyo baya na tuhumarka da sata misali mutum ne ya baka tsaron shago kun yi alkawari da shi ga iya abin da zai baka a duk ƙarshen wata amma sai yake don nema haƙƙinka ya ƙi biyanka to a nan za ka iya fitar da haƙƙinka a cikin dukiyar shi bayan idan shi gwargwadon haƙƙin gwargwadon wato iya abin da yake haƙƙin an gane ku sai dai in ka tabbata za a tuhumce ka da sata to a irin wannan lokaci ne sai ka kauce ma wannan kenan ka kai inda za ka kai kara inda za a fitar da hakkinka to shine a karkashin babin malam ya zo mana da fadar Allah subhanahu wata'ala kamar yanda Muhammad ibn Sirin Allah ya ji kansa ya kafa hujja da wannan aya shine ibn Sirin yake cewa yuqasu duk mutumin da wani ya zalunce shi a dukiyar shi aka yi katari ya rabauta da dukiyar wancan ta shigo hannu sai ya juje ma kan shi ma'ana ya fitar da hakkinsa sai ya karanta fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa ina aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bi idan wato aka muku wa ina aqabtum wato idan kuka yi nihin yin uquba an gane ko ma'ana rama wata ukuba da aka muku ubangiji ta'ala ya ce fa aqibu bi misli ma uqibatum bi kuma ku yi ukuba kwatankwacin ukubar da aka muku tare da cewa akan wannan mas'ala magabata sun yi sabani akwai waɗanda suka tafi akan cewa duk mutumin da ya zalunce ka in dai kana da ikon rama zaluncin da ya maka to dole ne ya zama wajibi karama idan ba karama ba kayi laifi irin su ibn hazm Allah ya ji kansa da sauran malamai suka ce duk wanda ya zalunce ka in dai ka samu damar rama zaluncin da ya maka to ya zama wajibi karama idan ba karama ba kayi laifi menene dalili suka ce wannan aya wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bi idan za ku yi uquba ku yi uquba kwatancin uqubar da aka muku dalilinsu na biyu faɗar Allah subhanahu wata'ala famani ita da alaikum fa'atadu alaihi bi misli ma ta da alaikum duk wanda ya yi ta'addanci a kanku kuma ku yi masa ta'addanci kwatankwacin ta'addancin da ya muku suka ce anan duka umarni ne ubangiji ta'ala yake da haka suka ce kuma mun tafi akan cewa wannan umarni akan zahirinsa yana nuna wajabcin rama zaluncin da aka mamu sai dai jumhurin malamai sun tafi akan cewa duk mutumin da yake da halin rama zaluncin da aka masa wannan halak ne ya rama zaluncin ba dole ba ne abinda ma aka fi so ya kau da kai ya yafi ya manta da abin da aka masa ya nemi sakamakon lada a gun ubangiji subhanahu wa ta'ala menene dalilin ku suka ce fadar Allah subhanahu wa ta'ala fa'afu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amri da fadarsa fasfahi safhal jamil da fadarsa wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum da faɗarsa wa in ta'afu wa tasfahu wa tagfiru fa inna Allah ghafurur rahim da faɗarsa wala man intasara ba'da zulmihi fa ulaika ma alaihim min sabil إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور sun kafa hujja da waɗannan ayoyi akan cewa rama zalunci halak ne idan aka zalunce ka kara mai iya zaluncin da aka maka ba kai laifi ba to amma abin da aka fi so ka ɗau haƙuri ka kau da kai ka manta ka yafe iya abin da aka maka domin ka samu sakamakon da masu ɗaukan haƙuri ke samu a gobe kiyama shi ne malam sai zo mana da hadisin aisha allah ikara mata yadda tana faɗa cewa hindu bintu utuba ibn rabi'a matar abu sufiyan Allah ya kara musu yarda ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta ce ya rasulullah inna aba sufiyana rajulun misik ta ce ya manzon Allah lalle mai gidana abu sufiyan wato mutum ne mai taurin hannu ma'ana yana da rukun kankamo ma'ana baya kumburuwa da daɗi a wata riwaya ta ce ni da 'ya'yana baya ba mu walgwadon abin da zai wadace mu na abinci ta ce fa hal alayya harajun an ubi'ima min alladhi lahu iyalana ta ce ya rasulallahi shin daga cikin dukiyar shi wadda bai dauka ba ya ba mu zan iya daukan wani abu a bayan idan shi domin in ciyar da ƴaƴanmu maza Allah ya ce mata la haraja alayki an tubi'imihim bil ma'ruf maza Allah ya ce ai babu laifi akan ki ki ciyar da su da halin kyautatawa misali mai gida ne iya abin da yake wadatar iyalinsa kilo biyu na shinkafa to amma dan taurin hannu sai ya ba su kilo ɗaya ko kilo ɗaya da rai to wannan ba laifi bayan idan shi tana iya ɗauka ta ƙara me yasa saboda haƙƙi ne nasu akan shi ya ciyar da su gwargwadon iya abin da zai wadace su ta haka anan kaga anan kenan zaluntar su ne saboda baya ba su gwargwadon abin da zai wadace su kenan kuma sai aka yi katare akwai ta hanyar da za su iya fitar da hakkinsu shine anan manzon Allah ya nuna mata cewa ba laifi in dai ta dau da hali wanda yake na kyautatawa gwargwadon abin da za ta ciyar da yayansu manzon Allah ya ce ba laifi don haka wannan hadisi malam ya zo da shi domin ya nuna mana cewa duk wanda ya zalunce ka a dukiyarka wani abu nashi ya shigo hannunka to ba laifi kana iya fitar da haƙƙinka amma abin da ya shafi jini kamar misali mutum ya zalunce ka ya maka rauni ko abin da ya kama da haka to anan ƙa'ida malamai suka ce ka kai ma hukuma ƙara ita za ta fitar maka da haƙƙinka saboda al'amari na jini akwai haɗari a cikin shi dan kana iya zuwa ka ce za ka rama to ka wuce ƙa'ida sannan hadisi na biyu a baban wato shine hadisin Uqba ibn Amir Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa mun faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muka ce ya rasulullah innaka taba'athuna fananzilu bi qaumin la yakrunana ya rasulullah kakan aika mu wani lokaci mu je mu sauka wurin wasu jama'a waɗanda ba sa mana garar baki ma'ana ba sa ba mu iya abin da yake haƙƙin da ake ba bako fama tara fi ya rasulullah me kake gani game da haka fa qala lana manzo Allah sai ce mana in nazalatum bi qaumin in har kun sauka a matsayin baki ga wasu jama'a wa umira lakum bima yanbaghi libai aka yi umarnin a baku abin da ya dace a ba bako manzo Allah ya ce fa qabalu ku karba in dai an zo muku da gwalgwadon abin da ake ba bako manzo Allah ya ce ku karba fa in lam yaf'alu in ko basu baku ba manzan Allah ya ce ba ku zo minhum haqqan bai wato ku dau haƙƙi na bako ma'ana ku sande su ku dau daga cikin dukiyarsu abin da zai wadace ku bakin iya abin da za a ba ba kaga wannan shi ma yana nuna cewa idan mutum ya zalunce ka yana ka haƙƙinka in abin shi ya shigo hannu kana iya jujewa ka fitar da haƙƙinka za mu tashi ba wannan kuma shine dalilin da yake nuna wato ɗaukan nauyi na bako wannan wajibi ne in ka yi bako bako ya zo takanas wajen ka to wannan dole ne ka bashi masauki dole ne ka bashi ci da sha hakkin shi ne ka bashi abincin yini da dare har zuwa kwana uku ran da kwana uku ya cika to dole ya nemi masauki bayan kwana uku in ka dau hakuri ka bar shi ya ci gaba da zama duk abin da zaka bashi kuma wannan sadaka ce za mu tashi babi na gaba قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب ما جاء في السقائف وجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في سكيفة بني سائدة قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني مالك هو ابن أنس ابن مالك الأصبهي المدني قال وأخبرني يونس هو ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب هو الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره عن عمر رضي الله عن عنه أنه قال أنه قال حين توف حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم إن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني سائدة فقلت لأبي بكر رضي الله عنه انطلق بنا فجئناهم في سقيفة بني سائدة Malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam na hukuncin wato zama a cikin rumfa. Lafazin as-saqa'if jam'i ne na saƙifa. Idan aka ce saƙifa ita ce rumfa a takaice kenan a Hausa. malam a wannan babi da yana mana nuni ne zuwa halaccin wato mutum ya zauna ya sha inuwa a rumfa wadda take ta jama'a kamar misali wannan rumfa rumfar gwamna ai kaga ba ta kowa bace ta jama'a ce wannan turbin kenan to yana halatta mutum ya shigo ya zo ya zauna ya kwanta ya barci ya huta ya tashi ya gaba wannan kuma dukkan wata rumfa wadda aka yi ta ta jama'a to wannan ba laifi mutum yakan iya zawa ya shiga ya kwanta ya sha inuwa amma in rumba ta kasance keɓantacciya ce ta mutum to wannan bai ya halatta mutum ya shiga dole sai da izinin shi idan ka shiga ba tare da izinin mutum to ka zo da wani nau'i wanda yake da zalunci duk abin da aka ce mallakar wane ne to bai ya halatta ka zo ka yi amfani da shi sai da izinin mai shi idan ka yi amfani ba tare da izinin mai shi to wannan ka zo da zalunci dole sai ka nemi ya yafe maka kuma wannan bugu da ƙari yana nuna mana halaccin wato mutum wato ya yi rumfa a ƙofar gidan shi an gane ko mutum ya yi rumfa a ƙofar gidan shi kamar yadda ƙarin bayani zai zo to shine anan wato malam sai ya zo da hadisin da ya yi ta'alikinsa wato hadisin sahal ibn sa'ad wanda insha Allah zai zo nan gaba hadisi ne al-musnadul mawsul wato shine yake cewa wa jalasa nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama wa ashabuhu fi saqifati bani sa'ida wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa wani lokaci sun zauna wato a cikin rumfa ta banu sa'ida banu sa'ida kabila ce daga cikin kabilu na madina suna da wata babbar rumfa da suka yi jama'a suna zawa suna zama suna hutawa zan Allah da sahabbansa suka zo suka shiga wannan karkashin rumfa suka zauna kaga wannan dalili ne wanda yake nuna mana rumfa ta jama'a wanda babu wani wanda yake da mallakarta to wannan ba laifi mutum yakan iya zawa ya shiga ya zauna ba tare da ya nemi izinin kowa ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa suka zo wannan rumfa ta Banu Sa'ida suka shiga suka zauna sannan malam sai ya zo da hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda riwayarsa daga Umar Allah ya yadda da shi Umar ke faɗa cewa lokacin da Allah ya karbi rayuwar annabinsa sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam umar sai yake faɗa ya ce ma abubakar innal ansara ijtama'u fi saqifati bani sa'ida lalle fa mutanen madina sun je sun tattaru a rumfa ta bani sa'ida yace fa qultu li abubakar sai na faɗa ga abubakar nace in falik dina maza mu tafi mu iske su kar mu yi latti yace fa ji'inahum umar yace muka ji musu muka same su fi sakifati bani sa'ida a wannan rumfa ta banu sa'ida sun taru su mutanen madina wato wannan akwai kissa lokacin da Allah ya karbi rayuwar manzon shi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana shimfiɗe a gadon gawa kafin a yi jana'izarsa mutanen madina suka tattaru a wannan rumfa ta banu sa'ida domin shawarar fitar da shugaba ma'ana wane ne zai zamanto khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam har ya koma zuwa ga Ubangijinsa manzan Allah bai bayyana cewa bayan wucewa ta wane shi ne khalifata manzan Allah bai fito ba fili ya bayyana illa kasancewar ta hanyar isharat wato magabata wasu daga cikin sahabbai sun fahimci cewa abubakar shi ne ya dace ya zamanto khalifa kamar yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam lokacin da ba shi da lafiya aka zo aka faɗa masa cewa jama'a sun haɗu ya fito a yi sallah mazan Allah ba shi da halin da zai iya fitowa sai ya faɗa ga aisha ya ce ce da abubakar ya wuce ya ma jama'a sallah aisha take cewa ya rasulallahi abubakar mutum ne mai rauni idan yana karanta alkur'ani baya iya mallakar idanunsa kuka ba zai bari ba wato jama'a su ji abin da yake karantawa ta ce ku gaya ma umar ya shugabanci jama'a ya limance su maza Allah ya sake maimaita ya ce abubakar na ce a faɗa ma ya wuce gaba ya masu jama'a sallah aisha ta ƙara ba da wannan uzuri halo mazan Allah ya nace ya ce abubakar na wasu malamai suka ce hikima ta aisha a nan tsoro take kar mahaifinta ya tsaya matsayin gwani domin duk wanda ya tsaya matsayin gwani sai an ga kasawar shi duk wanda ya tsaya matsayin gwani to dole za a ga kasawar shi wane ne zai karanta alkur'ani irin yadda wato maza Allah sallallahu alaihi wasallama yake karantawa to don haka a takaice wannan malamai suka ce dalili ne ishara ce wadda take nuna cewa abubakar shine ya fi dacewa ya zamanto khalifa bayan wucewar maza Allah sallallahu alaihi wasallam haka lokacin da wato maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarnin cewa duk wata kofa wadda aka tullo aka hudo ta ta shigo masallaci maza Allah ya ce a tushe mai ita ya ce suddu alayya kulla khawka ya ce gaira ya ce siwa khawkati abi bakar au kama qala maza Allah ya ce duk wata kucika ma'ana kofa wadda aka tullo ta shigo masallaci maza Allah ya ce a tushe ta amma banda ta abubakar wanda a wannan lokaci duk wanda gidansa yake makwabtaka da masallaci daga cikin gidanka kawai sai ka saro kofa daga cikin gidanka kawai masallaci za ka shigo kofofi sai suka yi yawa maza Allah ya ce kowa ya tushe tashi amma banda abubakar alamai suka ce wannan shi ma dalili ne wanda yake nuna abubakar Allah ya kara masa yadda wato shi ya dace ya zama to khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to don haka bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya karbi rayuwarsa yana kan gadon gawa a shimfiɗe kafin a yi jana'izar shi mutanen Madina suka taru a wannan rumfa ta Banu Sa'ida domin fitar da shugaba Umar Allah ikara masa yadda ya samu labarin cewa ai ga su can sun tattaru sai ya faɗa ga Abubakar ya ce maza ya ce mu iske su don kada a samu baraka don kada a samu baraka a lokacin nan abubakar da umar da abu ubaida da wasu daga cikin almuhajirun suka tarar da 'yan uwansu mutanen madina a wannan rumfa ta banu sa'ida domin a tattauna a fitar da shugaba farkon wanda ya ɗau magana da suka isa shine abubakar allah ya ƙara masa yadda to kafin haka su da abubakar da ya ɗau magana ya yi bayani su daga cikin mutanen madina sai wani ya ba da ra'ayi ya ba da shawarar cewa abin da za a yi daga cikin ku ku fito da shugaba mu ma mu fito da shugaba ma'ana a yi shugabanni guda biyu ɗaya daga cikin mutanen madina ɗaya kuma daga cikin almuhajiru ƙa'ida ku kamar yadda larabawa suke faɗa saifani la yajtami'ani fi gimdin takobi biyu ba sa haduwa a cikin kube guda a gari guda ba a yin sarki guda biyu an gane ko abubakar allah ya kara masa yadda da ya dau magana sai yake cewa ya ce ya ku jama'a ta mutanen madina da ku sauran jama'a na almuhajirun ya ce na yarda muku na amince muku da waɗannan mazajen guda biyu ku zaɓi ɗaya ya zamanto shugaba in ma ku zaɓi umar ibn al-khattab ko ku zaɓi abu ubaida ku zaɓi ɗaya daga cikin su ya zame muku shugaba ya ce ni na yarda da su na amince da su ka'ida ta musulunci kenan an gane ko kuma ɗabi'a ta mumine shi mumine ba a san shi ba da shiga gaba abu in ya za abu idin yayi tun karo ka ce a kai kai so kake kai ne a gaba a nan abubakar Allah ya kara masa yadda kaga bai ce ba ku zaɓe ni a matsayin shugaba kamar yadda muke a yau in an zo an yi taro za a fitar da shugaba sai ku ce a zaɓe ni kai da kanka za ka ringa matsowa don dai a zaɓe ka to a nan abubakar sai ya nuna musu cewa na yarda muku na amince muku da ɗaya daga cikin mazajen nan guda biyu ku zaɓi ɗaya ya zame muku shugaba in ma umar allah ikara masa yadda ko kuma abu ubaida take yanke bayan abubakar allah yadda da shi ya ajiye magana umar sai ya ɗau hannun shi sai ya ɗora a kan hannun abubakar ya ce kai na yarda na amince ka zame mana shugaba domin manzan allah sallallahu alaihi wasallama kafin ya bar duniya ya nuna mana matsayinka ya ce kai ka fi dacewa ka zama shugaba kai tsaye umar ya yi mubaya'a ga abubakar ya ce kai kai ne shugaba ganin umar ya ɗora hannun shi akan hannun abubakar ya yi mu baya a ya yarda da shi ya amince da shi a matsayin shugaba sauran jama'ar da suka taru a wannan rumfa da su almuhajirun da su da al'ansar gaba ɗaya kowa sai yi mu baya a ga abubakar ya ce mun yarda mun amince kai ne shugaba to bayan an yi wannan mubaya'a ta farko bai'a ta farko sannan aka zo aka yi jana'izar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an binne shi an dawo gida Abubakar Allah ya kara masa yadda ya shiga masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi khutba a lokacin nan bayan ya yi khutba jama'a sauran jama'a waɗanda ba su halarci ba wannan taro da aka yi a sakifa ta banu sa'ida sannan suka zo suka yi mubaya'a ga abubakar suka ce sun yarda da shi a matsayin shugaba wannan yana nuna mana mahimmancin shugabanci a musulunci saboda matukar al'umma za ta ɗau daidai da awa ɗaya babu shugaba to fannar da za a yi allah kaɗai san iyakarta don haka in shugaba allah ya masa rasuwa to kafin a yi jana'izar shi ya dace a yi ƙoƙari a naɗa shugaba bayan an naɗa shugaba sannan kuma a zo a shagala da wannan kamar yadda sai da aka fitar da abubakar a matsayin khalifa sannan aka je aka yi jana'izar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shine anan malam ya takaita hadisin shine yake cewa Umar Allah ya kara masa yadda lokacin da Allah ya karbi rayuwar annabinsa sallallahu alaihi wasallam yace innal ansara jitama'u fi saqifati bani sa'ida wato lalle mutanen madina sun tattaru a rumfa ta banu sa'ida ya ce fa qultu li abi bakr sai na faɗa ga abubakar Allah ya ƙara masa yadda na ce masa in qaliqina zo maza mu tafi mu tarar da su an gane ko kar mu latti saboda duk abin da zai kawo baraka a cikin jama'a to kar a yi wasa a yi maza a toshe shi tunda yanzu kaddara cewa ba su je ba suka tarar da su in sun riga sun fitar da shugaba a zo a ce an ture wannan shugaba an zaɓi wani kaga kasancewar za a iya samun baraka a cikin jama'a to don haka shi ne ya ce in barik bina maza mu tafi faji ina hun umar ya ce muka je musu fi sakifati bani sa'ida muka tarar da su a wannan rumfa wannan shi ma malam ya zo da shi domin ya nuna mana halaccin wato zama a cikin rumfa wadda take ta jama'a wadda ba mallakar wani babba laifi mutum ya zo ya zauna ya sha inuwa in kai haka baka zo da nau'i ba kai ba kai zalunci ba amma duk rumfar da za a ce ga yan mallakar wani ci wannan baya halatta wato wani ya zo ya zauna dole sai da izinin mutum babun la yamna'u jarun jarahu an yagriza khashabatan fi jidari قال حدثنا عبد الله بن مسلمة هو القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج هو عبد الرحمن بن كرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه أن يغرز خشبه في جداره ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه ما لي أراكم عنها مؤردين والله لا أرمين بها بين أكتافكم wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kada makwabci ya hana makwabcinsa kaba a zarunsa fi shidarihi a jikin katangar shi kata da katanga kana makwabtaka da wani idan ya buƙaci ya dura a zarin shi ya raba gini kenan ya tada tsoro karka hana shi shi ne ya ce layamu na ujarun jarahu makwabci ai baya hana makwabcinsa ai ya zariza khashabatan fi jidarihi wato da zai kafa a zarunsa wato a jikin katangar shi in ma a zaru ko kuri ya ce zai hudu ya dora akan katangarka maza Allah ya ce wannan shine malam ya babu cewa kada ka hana shi shine a karkashin baban malam ya zo da hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke fada lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yamna asharun jarahu kada makwabci ya hana makwabcinsa an ya riza kashabahu fi jidari ya kafa azarunsa wato a jikin bangon shi ma'ana a jikin katangar shi a wata nuska khashabatan duk da cewa koda ya zo da khashaba ifrad to wannan ismul jins ne ma'ana ana nihi dai azaru ba ana nihi azara dai karkace ai biyu baya halatta a'a ko azara ɗari ce ya ce zai dora a kan bangonka ko kuri nawa ne to karka hana shi shi ne ya ce layam na a jarun jarahu an yarriza khashabahu ya ce kada makwabci ya hana makwabcinsa kafa a zarunsa fi jidarihi a jikin katangar shi lakwa a nan nahiya ce hani ne kai tsaye manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake mana cewa kar makwabci ya hana makwabci kafa a zaru wato a jikin katangar shi lokacin da abu huraira allah ya kara masa yadda ya faɗa ma jama'a wannan hadisi da ya ji daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cikin riwaya ta ibnu uyaina a cikin sunani abi dawud shine yace fa na kasuru usahu kowa sai ya sunku ya kai abin ya girmama a kansu riwaya da take cikin musnad na al-Imamu Ahmad da Abu Huraira Allah ya kara musu yadda Allah ya kara masa yadda ya ba su labari da aka uru usahu sai suka ringa girgiza kai ana gyada kai idan ka ji mutum yana gyada kai to abu ya zama mai girma ne abu ya girmama a kai shi shi Abu Huraira sai ya fahimci kaman suna inkari abun bai musu dadi ba an gane ko kamar yadda in mutum an faɗa masa abu abu ya girmama za ka ji mutum ya ce kam yana girgiza kai to shine da ya faɗa musu wannan hadisi ya ce na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa kada makwabci ya hana makwabcinsa kafa azaru a jikin katangar shi sai suka ringa girgiza kai sannan abu huraira Allah ya kara masa yadda sai yake cewa mali arakum an hamuridi me yasa naga kuna bujire ma wannan sunna an gane ko me yasa naga kuna bujire ma wannan sunna me ake nihi da sunna karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ana nihi sunna safanin wajibi yace me yasa naga kuna bujire ma wannan karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace wallahi la armiyanna biha baina aktafikum ya ce wallahi ko kun so ko kun ki ya ce wallahi sai na jefa wannan karantarwa ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tsakankanin kafadun kuma ana tamkar ana ɗaukan bulala ana shauɗa ma mutum tsakanin kafadunsa idan aka ce aktaf jam'i ne na katif ya ce la'arun yanna biha baina aktafikum ma'ana sai na jefa wannan sunna tsakankaninku wanda ma bai sani ba sai yayi sani cewa makwabci kar ya hana makwabcinsa ya kafa azarunsa a jikin bangonsa to kamar yadda magabata da yawa daga cikinsu sun tafi akan cewa wannan hani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da yake hani ne wanda yake na haramci haramun ne makwabci ya hana makwabcinsa wato ya dora katan kenan ya dora azaru akan katangar shi kenan ya tada tsoro ko in yace zai hudo gidanka ma'ana ya tullo kurin shi to bai ya halatta ka hana shi kuma bugo da ƙari malamai suka ce a nan haƙƙi ne na shi ba ma sai ya nemi izinin ka ba ba ma sai ya nemi izinin ka ba in dai ya buƙaci to yana iya dorawa kuma in ka hana shi to yana iya kai ma alƙali ƙara kuma dole alƙali ya tirsasa ka amma sharaɗi ya zamanto shi wanda zai dora a zarin shi ko kurin shi akan katangar makwabci ya zamanto shi mai katangar bayyada bukatar ta abu na farko kenan in yana da bukata dole a gabatar da bukatar shi akan bukatar makwabci an gane ko in shi ma yana bukatar daman wannan gu zai tara daki to bayya halatta an gane ko a nan kenan sai a gabatar da bukatar shi mamallakin katangar akan bukatar makwabci sharaɗi na biyu ya zamanto babu cutuwa ga shi makwabcin mai katangar in akwai cutuwa to wannan kuma bayya halatta ba ba za a bashi izini ba amma matukar shi mai gidan baya da bukatar gun sannan kuma babu wata cutarwa tattare da shi to wannan baya halatta ya hana makwabcinsa shi ne abu huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa wallahi la armiyan nabiha baina aktafikum yace wallahi sai na jefa wannan karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tsakankaninku dole ne wanda ma bai sani ba wato yayi sani to dan haka wannan yana nuna cewa haƙƙin makwabci haƙƙi ne wanda yake mai girma don haka duk abin da makwabcinka yake da buƙatar shi matukar kai abin baka da buƙatar shi kuma babu wata cutarwa tare da kai to bai halatta ka hana shi don haka kamar yadda wato hadisi wanda al'imamu malik ya fitar da shi a cikin littafinsa al-muwatta Bahak ibn Khalifa ya tambayi Muhammad ibn Maslama cewa ya ba shi damar wato zai keto ƙorama ta biyo ta cikin gonar shi. Shi a lokacin nan wato Muhammad ibn Maslama sai ya ce a'a, ai shi ba a keta masa ƙorama ta biyo ta cikin gonar shi sannan kuma ta je gonar makwacin ya ce a'a ba a mushi ba haka. A lokacin nan sai ya je ya faɗa ma Umar. Umar Allah ya kara masa yadda ya tarar da Muhammad ibn Maslama ya ce masa an gane ku ya ce ka bar shi wato ya janyo ƙoramar ma'ana ya keta ta fito ta cikin gonarka sai ya ki Umar sai yake ce mushi wallahi ba ma cikin gonarka ba ko akan cikin ka ne ce sai ya ja ƙoramar dole sai an ja a lokacin nan Umar Allah ya kara masa yadda ya sa dole aka keta ƙoramar ta biyu yasa saboda makwabcin yana bukata kuma dole babu ta yadda za a yi sai ta biyu ta cikin wannan to ina ga jama'ar da a yau suke hana makwabtansu ruwan gidansu na damuna ya biyo ta cikin gidansu ya fito titi sai mutum ya tushe wai magudana magudana ta ruwa wanda tsarin gidaje a duk shekarun da suka wuce kamar gidaje waɗanda suke cikin lungu ba yanda za a yi gidan da yake cikin lungu ruwa ya fito titi dole sai dai ruwan gidanka ya shiga cikin gidan wani shi ma nashi ya shiga cikin gidan wani shi ma wani ya shiga cikin gidan wannan har a kai wanda gidan shi yake bakin titi sannan ruwan ya fita duk unguwannin nan da haka to amma sai aka wayi gari saboda sanin saboda rashin sanin haƙƙin makwabci da san kai na jama'a kawai sai mutum ya toshe ba ruwanka makwabcinka ya kwana a tsaye yana kulhe ruwa ruwa ya kashe gidan shi ma kai wannan bai dame ka ba kamar yadda suke cewa wai jifa in ta ketare ka kan kowa ma ta fada kaga wannan ba ɗabi'a ba ce ba ta mumi to bayya halatta ka hana ruwan gidan makwabcinka ya shigo ta gidanka in ya so ya fita wannan bayya halatta ka tushe maguda ba wanda ga ya fa katangar ka ce mallakar ka ce in makwabcinka ya buƙaci ɗora azaru ko kuri manzan Allah ya ce karka hana shi to ina ga wannan ruwa lokaci ne fa zuwa lokaci sai lokacin damuna ne ba in an yi ruwa ne na gidan shi zai biyo ta gidanka kai ma na gidanka ya bi ta gidan wani har a kai gidan da yake bakin titi sannan ya fita ya tafi to don haka wannan yana nuna mana haƙƙin makwabci haƙƙi ne wanda yake mai girma manzan Allah ya ce kar makwabci ya hana makwabcinsa wato ya dora azarunsa akan katangar shi da abin ya girmama abu huraira a kansu ma abu huraira ya ce wallahi ko kun so ko kun ki ya ce wallahi sai na jefa wannan karantarwa tsakankanin wanda ma bai sani bai ya sani wannan don haka yana tabbatar mana duk wani abu wanda yake na karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ka fahimta jama'a sun jahilci wannan al'amari ko kuma sun san da al'amarin sun yi banza da shi ba sa bi to ka yi ƙoƙari ka fito ka yada shi a cikinsu ka yi ƙoƙari ka yada shi a cikinsu domin duk wanda ya yi koyi da kai akan wannan abu har zuwa kiyama kana da ladan shi don haka wannan kuma yana nuna mana ki da kyama na mutane baya hana a karantar da su sunna ko da suna kin abu dole a fito a faɗa gaskiya ce wanda Allah ya masa dace ya karba shine yace wallahi la armiyan biha baina aktafikum don haka wannan hadisi shine malamai suka ce dalilin da yake nuna yawa kenan shine hadisin da yake nuna cewa kenan dan makwabci ya dora azarin shi akan katangar makwabcin shi to wannan bai yi zalunci ba bai shiga haƙƙin shi ba saboda abu ne wanda shari'a ta ba shi dama an gane ko ba ma sai ka nemi izinin shi ba duk da cewa kuma neman izinin wannan shi ma wata kyautatawa ce ta daban amma ko da baka nemi izinin shi ba ba laifi ba kai babu sabbil khamri fi tariq qala haddathana muhammad ibn abd الرحيم قال حدثنا أبو يحيى قال أخبرنا عفان قال حدثني محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى قال أخبرنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد هو بن درهم قال حدثنا ثابت هو بن أسلم البناني عن أنس رضي الله عنه أنه قال كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة رضي الله عنه وكان خمرهم يومئذ الفضيخ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي ألا إن الخمر قد حرمت قال فقال لي أبو طلحة رضي الله عنه اخرج فأحرقها فخرجت فحرقتها فجرت في سكك المدينة فقال بعض القوم قد قتل قوم وهي في بطونهم فأنزل الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncin zubar da giya akan titi shin na halatta a zubar da giya akan titi ko kuma baya halatta shine malam yayi babi na musamman wanda ya fito da giya ya zubar da ita akan titi shin ya shiga haƙƙin jama'a ya zalunce su ko bai zalunce su ba shine anan malam ya zo mana da hadisin sabit ibn aslam al-bunani daga malaminsa anas dan malik Allah ya kara masa yadda anas ke cewa kuntu saqiya al-qaumi fi manzili abi talha na zaman tuni ke shayar da jama'a a gidan abu dalha abu dalha mijin mahaifiyar anas ne domin miji ne na ummu sulaim allah ya kara mata yadda shi ne ya ce kuntu saƙi alƙaumi fi manzili abi dalha na zama ni ke shayar da jama'a a nan gidan abu dalha nake shayar da su giya ya ce wa kana khamruhum yawma idnil fadih ya ce giyarsu a wannan lokaci nan nage ne na dabino ma'ana da dabino ake yin ta idan aka ce alfadih wato shine nan nage na dabino wanda dabino da shi ake giya da inabi kamar yanda giya a farkon musulunci tana ɗaya daga cikin ni'imomin da Allah ya jaddada ma bayansa don haka ma ubangiji ta'ala yake gura ma muminai game da wannan ni'ima da ya jaddada musu a can cikin suratul suratul nahl kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasana yace wa min samaratin nakhili manzo Allah yace daga cikin ƴaƴan dabino wal a'nabi da ƴaƴan inabi tattakhizuna minhu sakaran wato kukan riki kayan maye wa rizqan hasana da arziki wanda yake kyakkyawa wannan ubangiji ta'ala yana gura mana ne wata ni'ima daga cikin ni'imomin da ya mana a farko shine giya mutum ya sha ya yi maye kuma ya sayar da ita ya samu kudi to bayan wannan mataki ubangiji subhanahu wata'ala sai ya biyo da mu mataki na farko kafin ya haramta giya lokacin da aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tambaya game da al'amarin giya Allah ya turo sakon yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u lin nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima ubangiji ta'ala ya ce suna maka tambaya an da khamri wal maisir game da giya da caca qul fihi ma ismun kabir ce da su game da giya da caca akwai zunubi mai girma akwai laifi mai girma wa manafi'u linnas sannan kuma akwai amfani ga jama'a sannan aka zo mataki na biyu ubangiji ta'ala ya haramta shan giya in lokacin sallah yayi kamar yadda ya ce ya ayyuhan ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara ubangiji ta'ala ya ce ya ku mu'minai kar ku kusanci sallah halin kuna mai wannan shine mataki na biyu in lokacin sallah ya shiga to shan giya haramu ne amma in an gama sallah kuma yana halatta mutum ya sha har aka zo mataki na uku da Allah ya haramtar da giya shine fadarsa ke cikin suratul ma'ida يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ubangiji ta'ala ya ce ya ayyuhan lazina amanu ya ku muminai inna malhamru kusan da cewa ita giya wal maisiru da caca wal amsabu da gumaka wal azlamu da kibban duba suna 'ya'yan wuri da duk wani nau'i wanda yake na diba ubangiji ta'ala ya ce rijisun min amali shaitan datti ne daga cikin aikin shaitani sai ya ce fajita ne buhu ku muminai ku nisance shi la'allakum tuflihun dan ku rabauta da gidan aljanna a gobe kiyama malamai suka ce a cikin wannan aya fuska kusan uku ke akwai zuwa hudu waɗanda suke tabbatar da haramcin giya a nan ubangiji ta'ala ya ce inna malhamuru sai ya ce wal maisuru wal ansabu wal azla ubangiji ta'ala ya gama giya a wajen ambato da caca da gumaka da kibban duba sannan sai ce rijisun min amalin shaifani datti ne daga cikin aikin shaidani kaga wannan dalili ne wanda yake tabbatar da haramcin giya sannan sai ce faji ta libuhu ya ce ku nisance shi kuma wannan umarni ne ubangiji ta'ala ya mana cewa faji ta libuhu ku nisanci giya dalili na hudu sai ce la'allakum tuflihuna dan ku rabauta da aljanna a gobe kiyama duk abin da zai janyo ma bawa matsala a gobe kiyama to haramun ne mutum ya aikata wannan abu wannan dalili shine dalilin da ya tabbatar da haramcin giya shine anan Abu Dalha yake cewa wani Anas yake cewa kuntu saqiyal qaumi na kasance ni ke shayar da jama'a fi manzili Abi Talha a gidan Abu Dalha Allah ya kara masa yadda wa kana khamruhum yawma idhin al-fadih yace giyar su a wannan lokaci nan nage ne na dabino فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي منزان الله يا umarci wani mai shela ya yi shela ma'ana in aka ce shela shine sanarwa kenan a bi titi ana daga murya a sanar da jama'a wani abu da ya zuba ko shine yace fa amara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama munadiyan yunadi manzon Allah ya umarci wani mai shela ya yi shela a nan birnin Madina ala manzon Allah yace faɗa musu ce ku saurara jama'a innal khamra qad hurrimat lalle giya daga yau an haramtar da ita daga yau an haramta giya qala anas yake cewa fa qala li abu dalha abu dalha da yaji me wannan shela yana shela cewa ku saurara lalle giya an haramta ta abu dalha take yanke sai ya faɗa ma anas yace ukhruj fa ahrika yace fita ka zubar da ita fita ka zubar da ita me za mu iya fa'idanta a kan wannan gaba shi ne faɗar mai akdari da yake cewa wala ya hinnu lahu an yi akhirar tauba an gane ko ya ce walaye ko kuma a faɗarsa da ya ce wa an yi turukal ma'asu ya tafi sa'atiha in kana mutalabbisan biha wa an yi turukal ma'asu ya tafi sa'atiha in kana mutalabbisan biha dole ne mumini ya daina aiki na sako in ya kasance yana cuɗanye da aikin sakon da zaran wa'azi ya ce maka to take yanke zaka bari ba maganar sai gobe ko ba maganar sai an jima saboda baka da tabbacin nan gaba zaka iya kai minti daya don haka a nan akwai galaba ta shaidani da wahayi na shaidani ga mutumin da wa'azi ya cin masa yana kan wani aikin sako ya ce a sai lokaci kaza zan daina to don haka a nan take yanke abu dalha ya ce masa ukruj fa aharika ya ce fita ka zubar da ita anas ya ce fa kharajtu fa haraftuha ya ce sai na fita na zubar da wannan giyar an gane ko ya ce faharaktuha ya ce sai na zubar da ita kamar yadda shi abu dalha ya yi umarnin cewa a fita a zubar da wannan giya to haka sauran muminai a birnin madina kowa ya ringa fito da giyar da take cikin gidan shi yana zubar da ita giya tana nan an tanade ta tuluna sun wuce a lissafa ta tsimama ta tsimama ana jiran lokacin tsadar da ya a fito a sai da a ci riba ubangiji ta'ala ya turo wannan sako wanda yake tabbatar da haramcin giya sahabai suka ringa fito da ita suna zubar da ita har ma shi abu dalha akwai giya ta marayu da ya tanada ya ajiye ta ana jiran lokacin tsadar ta yi a fito da ita a saida ta yanke aka fito da wannan giya aka ringa zubar da ita ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce maza a zubar da ita shine Anas ya ce fa karajtu na fito da tulu na giya fa haraktuha na zubar da ita yace fa jarat fi sikakin madina giya ta ringa gudu a cikin titina na madina aka ringa korama ta giya in aka ce sakka shine ma'ana titi kenan fisikakin madina a cikin titina na madina giya ta ringa gudu yanzu a nan wani yana iya cewa to kenan wannan yana nuna halaccin mutum ya kwalhe gwalalan gidan shi ya zubar da shi kan titi ya ringa gudu tunda ana an zubar da giya to wa ya ce maka giya na jasa ce giya ba najasa ba ce ba najasa ce a ma'anance an gane ko najasa ce ma'anawiya amma ba hisiya ba da Allah ya ce rijisun min amali shaidan a ma'anance giya najasa ce amma a tabbaci giya ba najasa ba ce ba ita giya dalilin da ya sa Allah ya haramtar da ita saboda tana taba hankali tana rufe hankali mutum ya kasa gane abin da zai amfane shi ya kusance shi ba zai iya gane abin da zai cutar da shi balantana ya nisanta amma ba dan najasa ba ce don haka giya in ta zubu a jikinka ko a jikin tufafinka ba sai ka wanke ba an gane ko ba dan najasa ba ce ba aka zubar da ita najasa ce a ma'anance a nan aka fito da ita kan titina na madina aka ringa zubar da ita don haka duk wanda ya kwalihi gwalalan shi ya zubar da shi a hanyar da jama'a suke wucewa to wannan ya cuce su ya zalunce su kuma Allah sai ya fitar musu da haƙƙinsu a ranar kiyama titi na jama'a ne zubar da abin da zai cutar da jama'a haramun ne duk abin da zai cutar da jama'a haramun ne ubangiji ta'ala na faɗa wallazina yu'zuna almu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina kuma kai musulmi ai abun kunya ne kai da Allah ya halicce ka ya ɗabi'antar da kai akan tsafta akan tsafta ba wannan musulunci a gina shi ba kaga fa kisalul fitra wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana irin yanda aka nuna mumini bai ya halatta ya bar ko farcen shi ya wuce kwana arba'in ba tare da ya yanke ko gashin gaba ko gashin hamata da sauransu da rage gashin baki da sauransu kuma haƙƙi ne fa na Allah akan dukkan mumini a tsawon sati sai yayi wanka so daya shine wanka na ranar juma'a a matsayinka na mumini dole ne a sati kai wanka so daya to ina kai ina gama kanka da wanda sai ayi wata da watanni jikin shi bai ga ruwa in ya tashi da safe kawai sai dai ya sanya ruwa a mushuwar ya murje ya goge ya kwamsa kuma wannan fa shi yake su ne suke zawa wai a yanzu suna karantar da musulmi wai tsauta malaman tsauta kai da daman tsauta karantarwa addinin ka ce kai da ma shari'a ta yi umarnin duk abin da kaga zai cutar da jama'a akan titi kai kokari ka gusar da shi amma kuma a takaice kai ne kuma zaka kawo najasa ka zubar da ita akan hanya don haka kasancewar wannan bai dace ba da jama'a ta musulmi mumini ba a san shi ba da shiga hakki na jama'a walalan gidanka kai rami kai rami in ya cika ka kwalhe ka kai inda ake zubarwa ka zubar da shi amma ka zubar da shi ko ka bar shi akan titi yana wucewa yana watso ma jama'a in mutum ya zo sai ya kewaye yara kankana in suka zo sai sun shiga cikin wannan najasa domin ba sa iya ketarawa duk wanda ka cutar da shi to a ranar kiyama ka tabbatar da cewa sai an fitar da haƙƙi ladan ka za a ɗauka a biya su wal iyazu billahi to don haka giya da aka zubar da ita ba don kasancewarta najasa ce hisiya a najasa ce a ma'anance domin tana taɓa hankali amma ba najasa ba ce ba a magana mafi rinjaye saboda su waɗanda suka ce giya najasa ce sun tafi akan wata ka'idar su wanda kuma ka'idar ba ta zarcewa na cewa kullu haramin najisun duk abin da aka haramta najasa ne shi kuma ka'idar ba duk abin da aka haramta ba ne najasa an gane ku dukkan najasa haramun ce amma ba dukkan abin da aka haramta ba ne najasa Allah ya haramta ma mumini namiji ya sanya zinare a jikinsa ko ya sanya alhariri shin yanzu mumini namiji in ya dafa zinare sai mu ce ya dafa najasa ko in ya sanya tufafi na alhariri sai mu ce ya sanya najasa a jikin shi gumaka Allah ya haramtar da su in ka dafa gunki sai mu ce ka dafa najasa sai ka wanke hannu don haka ba duk abin da Allah ya haramta ba ne najasa amma ka'ida dukkan najasa haramun ce to don haka ita giya najasa ce amma a ma'anance don haka a nan aka fito da ita kan titi aka ringa zubar da ita faƙala ba abu wasu jama'a sai suka faɗa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce masa kad qutila qaumun wa hiya fi hukumi ya rasulullahi an kashe wasu mutane daga cikin mu giya tana cikin cikunan su ma'ana sun sha giya tana cikin cikin su kuma an kashe su ma'ana an kashe su ma'ana sun samu shahada kenan a fagen daga an kashe su wasu da giya a cikin su fa anzalallahu sai Allah ya saukar da wannan sako yace laisa alal ladina amanu wa amilus salihati junahum fi ma qaimu idza mattaqaw wa amanu wa amilus salihat thumma mattaqaw wa amanu thumma mattaqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin shine malam yace al aya ubangiji ta'ala yace laisa alal ladina amanu wa amilus salihati junahum babu wani laifi akan waɗanda suka yi imani da ubangijinsu suka yi imani da manzanninsa suka aikata ayyuka nagari ubangiji ta'ala ya ce babu wani laifi akan su fi ma fa'imu game da abin da suka ci suka sha an gane ko kafin Allah ya haramta abin da suka ci suka sha wannan ubangiji ta'ala ya ce babu laifi a kansu don haka abin sha ana amfani da lafazin wato ƙa'am abin da za a sha kama kana iya cewa ɗa'imtul ma'a kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa a can cikin suratul baqara ubangiji ta'ala yake cewa walamma barazu li jaluta ko kuma walam yake cewa yake cewa walamma barazu li jaluta wa junudi ko kuma can da yake cewa falamma jawazahu walladina kamar yadda yake cewa qalu inna allaha mubtaliikum binar faman shariba minhu فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اقترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منه الشاهد تاعي ومن لم يطعمه فإنه مني kaga me yake ni wa man lam yaf'amu ai wa man lam yashribu shine yace fa man shariba minhu fa laysa minni wa man lam yaf'amu fa innahu minni illa man iktarafa garfa ko kuma gurfa to shine anan ya ce fi ma fahimu game da abin da suka sha kenan na wannan giya ubangiji ta'ala ya ce babu laifi a kansu idza mattaqaw wa amanu wa amilus salihat idan sun tsara dokokin ubangijinsu sun yi imani sun kyautu sun aikata ayyuka na gari kun mattaqaw wa amanu sannan suka tsara dokokin ubangiji suka yi imani da shi kun mattaqaw wa ahsan sannan suka je ci gaba da tsara dokokin ubangiji suka kyautata alaƙar da take tsakaninsu da shi sai ce wallahu yuhibbul muslimin don haka dai a takaice zubar da giya a kan titi wannan mutum bai zo ba da nau'i na zalunci ga jama'a don ka zubar da ita a kan titi wannan baka cutar da jama'a kuma duk abin da ya kasance misali babu cutarwa ga jama'a a wanda yake ba na najasa ba to ba laifi ana iya zubar da shi a kan titi amma duk abin da ya zamanto akwai cutar da jama'a to haramun ne ka fito kan titi ka zubar da shi ka ce titi na wane ne ka zubar da shi a titi na jama'a ne adadin jama'ar da suke bin wannan hanya duk wanda ya ya cutu da wannan abu to kana da laifi a kan shi kana da laifi nashi a kanka a ranar kiyama nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك